أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسلم النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أكن هو من أجدد قلوب الله سبحانه وتعالى wanda bisa yarda shi da amincewar shi da kashi hazuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba kusan a wannan yammaci mai albarka yau ina tsammanin muna yammaci ne na alhamis wanda kusan hudu ga watan bakwai hijira 1439 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya 2018 wanda haduwar mu a wannan littafi da albarka shine littafin alkutu fi salat na babban malami alhafiz ibn rajab alhambali wato shine abdurrahman wanda yana daga cikin manyan malamai wanda ya ba da gudunmawa gagaruma a duniyar musulunci wanda duniyar musulunci shaida ce akan haka kusan wasu malaman na ganin an haife shi a shekara ta 736 kuma ya tashi a bi'a ta ilimi ya yi karatu a hannun manya-manyan malamai kwararru kuma gogaggu ma'abuta fanni kamar irinsu ibn al-qayyum da irinsu ibn al-had da irinsu ibn al-abbar wanda ya tarbiyyantu kwarai da gaske a wurinsu wanda shi ma ya yayi ɗalibai daga kwarai waɗanda sun karanta sun ba wa duniya wato sun ba wa addinin musulunci gudunmawa ga garin wanda a cikin ɗaliban da ya karanta akwai irin su imamu zarkashi da irin su imam ibn laham da wasu ɗalibai waɗanda suke masu tarin yawa kuma ya yi rubuce-rubuce masu amfani kwarai wanda littafin da ke hannunmu ɗaya ne daga cikin rubuce-rubuce wanda yi kuma ya samu yabo na malamai kamar irinsu abul mahasin al-dimashqi da irinsu ibn hajar al-asqalani da irinsu imam suyuti da irinsu ibn al-imad wanda manya-manyan malamai ne sun yabe shi da cewa allama kuma faqiq ne sannan muhaddith sannan zahidi ne sun sukan tashi da sifofi na kamala ta bangaren ilimi suna da cikin malaman da Allah ya harbuta su da kwalwa mai kyau kuma Allah ya harbuta su da ikhlasi Allah ya harbuta su da bibiyar sunna na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda gudunmawar da su ba musulunci ta sanya Allah madaukin sarki ya daga ambatonsu kuma ya tsare ambatonsu domin mutumin da ya rasu shekara 795 to wanda kusan a yau muna 1439 amma idan kana bibiyar rubuce-rubucen shi sai ka ce kun yi zamani da shi a wannan lokaci to muna fatan allah maɗaukacin sarki ya karɓa wa malam ayyukan da ya gudanar su sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukan shi in ba kuma ta bana taba gaya ba cewa babu aiki mafi riba a rayuwa wato kamar ilmantuwa da ilmantarwa malamai suna da mansi matsayi ko mataki wanda ba wanda ke taka irin shi idan malami ya zauna ya tarbiyyantar da ɗalibai ya karantar da su ya zama manufan shi su fahimci addini ce musulunci aiki duk ɗalibin da ya je ya karanta to malamin na da rabo na lada cin abin da ya koyar ɗalibin shi to sai ka kaddara daga lokacin da irin waɗannan malaman suka rayu zuwa yau ɗaliban da suke kewaye da su wanda sun koyi karatu a wurin nawa ne sannan kada ku yi tsammanin ɗalibta ce irin ta yanzu ɗalibtar da ake sharuwan tsuntsaye kar ku yi tsammanin ɗalibta su ɗalibta ce ta ƙilge ko malinta su malinta ce ta ƙilge wani yakan je halka ta malami ya zauna don an tashi magana ce malami na ne ina zaura karatu amma daga wannan shi kenan ku ɗalibta tsakanin su da ɗalibansu ko su da malamansu ɗalibta ce ta gaskiya a majalisi na malami za ka samu sama da ɗalibi ɗari a lokacin da babu abin magana irin wannan wanda suna kala kaina wajen malamin ba da riba rana kowane ɗalibin da gaske yake tsakanin masu harda da masu fahimta a taɓa gaya muku imam muhammad ibn hanbal allah masu rahama abokin karatun shi kuma ɗalibin shi ya haibun ma'i nake cewa akwai lokacin da ya mulahazan ɗaliban da suke kewaye da ibnu ahmad ibnu hanbal sama da ɗalibi 1,500 tsakanin masu imla'in abin da malam ke rubutawa suna harda da tsakanin masu fahimta mun fahimta to sai zama ce duk abin da malami ya karanta da ɗalibi yana da kaso na lada a cikin abin da ɗalibin ya karanta kuma shi ma ya karanta wanda irin ilimin da malaman suka bada a wancan lokacin shi ne yake haifuwa har yanzu to wannan banda rubuce-rubuce da malami ya dauki alkalami ya rubuta a wancan lokacin hanyoyi na wallafa nasu shi ne abin da malami zai dauki alkalami da kan shi ya rubuta ko kuma malami ya zo ya ilka'i na wata lakca ɗaliban allah ya arzuta su da fahimta bayan malamin ya kammala ɗaya daga cikin ɗaliban da suka halarci lafiya ya ɗauki alƙalami ya mayar da abin da malam ya rubuta saboda fa'idan shi a rubuce kun fahimta laccar da malami ɗalibi ya rubuce ta saboda akwai waɗanda ba su halarci laccar ba akwai waɗanda za su zo baya don haka wannan laccar kamata ya ta zama a rubuce don haka sai suka bar turasa ilmiya suka bar gadon ilimi ga gari don haka har kullum shawara ta gare ku mu dage mu yi karatu mu kuma yi amfani da karatun mu ilmantas to yi sai Allah madaukin sarki ya dubi manufar mu sai mana gafa to dan uwa ba mukaddima zamu doguwa ba akwai bukatar mu shiga littafin mu ga wani sako ke dauke da shi ko ba komai unwani sunan littafin ya ita tabbatar ma da cewa littafin wani sako ke dauke da shi amma za mu fara da mukaddima ta wanda ya tahqiqin littafin mai tahqiqin yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq muqaddima ta wanda yayi tahqiqin littafin yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sila da aminci sun tabbata ga wanda aka aiko shi ya zama rahama ga duniya baki daya sayyidina muhammad shine shugabanmu muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sila da amincin su tabbata ga halayen gidan shi da sahabban shi baki daya wa ba'du bayan haka fala yakhfa ala kulli muslim baya koyuwa ga kowane mutum musulmi anna salata hiya imadud din cewa sallah ita ce ginshikin addini wa ghurratu ta'at kuma ita ce sofanin ayyukan ta'a baki daya idan an ce ghurra ghurra wato shine abin da ke haska abu ya zama alama gare shi misali akan ce doki gurrun muhajjal wanda yake da sofa ne a goshin shi da kuma safanni a kafafuwan shi sai a ce masu danda fari biyar farin da ke goshin dokin shi ake ci da shi gurra safannin da ke kafafun shi su ake ci da su ta haji to sai ya zama sallah ita ce gurratu ta'at ma'ana hasken ayyukan da'a baki daya saboda matsayinta hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa ita ce farkon abin da za a fara aunawa a cikin ayyukan bawa gobe kiyama wa afdalu ibadatil abdan sallah ita ce mafificiya cikin ayyukan da ake yin su daga bai ba'adal ma'rifati billahi wal imani bayan sanin Allah da kuma imani da shi mafifici a cikin ayyukan bayi bayan kalimatai shahada shine sallah alladhi huwa sharatun fi kulli ibada imanin da shar'i ne a kowace ibada bayan sanin Allah da imani imanin da shar'i ne kowace ibada ba ta amsuwa sai idan akwai imani to sai ya zama sallah ita ce mafi tsaraka cikin ayyukan bayi baki daya wani sharafi saboda matsayinta ko ɗaukakanta wa fabaliha da fabalanta wa safaha Allah bi annaha tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya sifanta sallah da cewa tana hana aikin alfasha da aikin munkar haka Allah ya faɗa faqala subhana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah na hana aikin alfasha da kuma aikin munkar a nan nake faɗa cewa wani sa'in rashin ɗaukar matakin da ya dace na iyaye ko rashin kula da tarbiyyar iyaye da suke wa ta ɓangaren addini yaro zai tashi a baibai a wata tarbiyya wadda ba tarbiyyar addini ba kuma daga baya ko baya rika tuhumar 'ya'yan makwabta ko abokan karatu a makaranta za ka samu ya kai shekara goma sha takwas yaro kenan ko ya kai shekara ashirin yana rayuwa tsakanin mahaifanshi amma har yanzu bai iya sallah ba laifin wannan a ce yaronka yana gabanka ya kai har shekara ashirin bai iya sallah ba idan yaron ya lalace ya shiga wata hanya laifin wa laifin uba idan har za ka juri koya wa ɗanka sana'a duk wahalar ta iya mutum zai iya tashi tela da dinki yake ya rike wa ɗan cuta tun yana cikin yarinta kafin yaron ya balaga ya iya dinki wani za ka samu makaniki zai rike wa ɗan shuta ya kane kanki tun kafin yaron ya balaga wani za ka samu magini ne yakan saka yaron cikin harkokin shi da gini don ya koya wani ma za ka samu manomi ne yakan yi ƙoƙarin sanar da ɗan shi noma tun daga sassabe har ɗaurin kara komai yaron ya iya kafin ya kai shekara ashirin tare ku da cewa ka sani na sani noma ya fi sallah wuya ko ba haka ba ya fi sallah wuya mutum zai ja ɗan shi su tafi gona lokacin da za a yi sassabe ya koya mar yadda zai sassabe yadda za ka sassage za ka yi sassaben kalgo a yadda za ka yi sassaben gwanda ya sha bamban da yadda za ka yi sassaben kaba sai a nuna ba don idan ya ce zai sari kaba yadda zai sari kalgo ko gwanda ko abin da ya kama da wannan sassaben bai yi ba amma sai a nuna ba yadda zai tattara hakin ya kona a nuna ba karshen ta idan huda za a yi zai fiye galma a nuna marga yadda zai yi galmar idan shuka zai yi sai an koya mar yadda ake shuka gero da dawa ya sha bamban da yadda ake shuka gyaɗa da wake duk tsirin abin da ake shukawa sai an koya mar in an zo cira a nuna mar ga wanda ake bukatan a cire in ana macira ga wanda ba a bukatan a cire idan noma ne a rike mar hauya a koya masa yadda zai rike hauya idan ta duke ce ko ta abinci idan sare shuka zai yi sai an koya mar yadda zai rike sungumin ciki zai shiga kowaje domin ya tsaye da kunya sosai duk ayyukan gona hatta a zo daurin gero ko dawa yadda za a shirya gadon ya zama daman ya dauri sai uba ya koya wa dan shi amma har yarin ya kai shi har ya zama kafin da zai iya daukan dame daman da in an casa zai ci a goma sha har yanzu bai iya sallah ba kuma sai yaron ya tashi ya zama fantararre kuma sai ka jina cewa ‘ya'yan makwabta ko a makaranta an ɓata man tarbiyya da ɗan dama bai ɗora shi akan hanya ba me kake yi har yanzu ɗanka bai yi sallah ba kana da wani abu da zaka koya wa yaron mafi muhimmanci sama da sallah yaron ka ya tashi ya zama mai shaye-shaye ya zama mai ɗauke-ɗauke ya zama mai bin mata amma har yanzu da an zo an kalli sallar shi an sa akwai matsala to sai Allah ya tabbatar mana cewa inna salata tanha alal fashai wal munkar wanda za ka koyi da shi sallah ya iya irin yadda annabi ya koyi kai kokarin tarbiyyantar ta akan ikhlasi to da izinin Allah sallar za ta ba shi kariya inda ya shiga wa hiya min azmal min a'zam al asbab sallah ita ce mafi girman sabubba ne takfir al khabi'at wajen kankare kusakurai wa raf'i daraja da kuma daga darajoji promotion ba abin da mai sa mutum ke samun promotion da shi a wurin Allah gaba sannan yanzu nan darajar ka zai daukaka ya zan kana da matsayi a wurin Allah wa hiya allati tujaddidu al ahada ma Allah fi kulli yawmin khamsa marrat sallah ita ce abin da ke jaddada alƙawari tsakaninka da Allah a kullun so biyar alƙawarin da ke tsakanin kai da ubangijinka kakan jaddada shi ta hanyar tsare sallah so biyar a tsawon awa 24 وقد جمع الله فيها أنواعا من أعمال القلوب والألسن والجواري ما بين فرد وندب بما لا يوجد في غيرها من العبادات وقد جمع الله فيها أنواعا الله مدوكين سركي يا تذكر النوع من الأعمال القلوب من أعمال القلوب نأيكم زوجية والألسن دأيكم حرسة والجواري دأيكم جبين Allah ya tattara su fiha a cikin sallah ma bai na farajin tsakanin abin da yake farilla ne wa nadabin da abin da yake mansubi ne shari'a na son aiwatar da shi bima la yujad fi ghayriha abin da ba a samu a wata ibada min al ibadat daga cikin ibadu fi ghayriha in ba sallah ba ma'ana Allah madaukin sarki ya tattaro abubuwan da in ba a sallah ba ka samu wani mun fahimta yanzu abin baya ba ka sha'awa mutane su je su jera sahu a masallaci kowa idan ya tashi abin da zai faɗa Allahu akbar Allah shi ne mai girma mun fahimta kowa abin da zai faɗa na taɓa gaya muku cewa girman da mutane suke da shi mabambantan girma ne wani za ka sami girman shi girman ilimi ne amma ta fuskan shekaru karami ne wani za ka same shi girman shi girman kuɗi ne ta fuskan shekaru karami ne wani za ka samu girman shi girman mulki ne amma ta fuskan shekaru karami ne wani ka samu girman girman jiki ne ta fuskan shekaru karami ne wani kuma girman shekaru ne amma dukkansu da mai girman kudi girman mulki girman ilimi girman shekaru girman jiki kowa ta zai Allah ba kuma sai addinin ya koya cewa idan an zo a haɗa kafaɗa kafa da kafa su ba yau ba a ware wani sahu a cikin masallaci a ce wannan sahun masu kuɗi ne wannan sahun ɗan kasuwa ne wannan sahun malamai ne wannan sahun yara ne wannan sahun manya ne a kowa a yi sahun gaban Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi girma a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah bayyana wala ajidu ta'biran shi wanda ya tahqiqin littafin yace ban samu ta'biri ba fi ahammiyati salat ma'ana wani bayani wanda ke kunshe da muhimmancin sallah wa izami amri hafil islam da kuma girman al'amarin sallah a musulunci asdaq mimma qala al-faru umar bin al-khattab mafi gaskiya sama da abin da al-faru umar dan khattab ya fada radiyallahu anhu Allah ya jada shi haythu yaqul yayin da yake cewa inna ahamma umurikum indi salat ku sani mafi mahimmancin al'amuranku a wurina shi ne sallah man hafazaha wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha kuma ya tsare sallar yanayinta faƙad hafiza dina wannan ya tsare addinin shi wa man bayya'aha wanda ya tozarta sallar fa huwa lima siwaha adiya to duk ma wani abin da ba sallah ba kuma ya tozarta shi a matsayinta na mai ibada mafi girma har idan kai wasa da ita to kuma menene zaka kula da shi a cikin ayyuka wanda ya wuce sallah yace wa alam ka sani akhil muslim ya kai dan uwa musulmi anna da khushu'a khushu'i kankar da kai a cikin sallah wa ruhu salat shine ran sallah wa hayatuha shine rayuwar sallah wa nuruha kuma shine hasken ta wa bihi tas'adu ila al-mala'il a'la da wannan ne sallar ka za ta hau zuwa ga jama'a ta sama ma'ana ta hanyar rayin sallah da rayuwarta da haskenta da shi ne aikinka zai tashi zuwa ga Allah madaukin sarki saboda ya faɗa ilaihi yas'alu kalimat tayyib wal amalu salihu yarfa'u aiki mai kyau in an yi zai tashi zuwa ga Allah madaukin sarki to da shi tas'adu ila al mala'il a'la daga nan sallar ka za ta tashi ka amsu wa turaffarat fis samawati al ula za kuma a daga ta a cikin sammai madaukaka wal khushu idan an ce khushu lahu ma'anin adida yana da ma'anoni masu yawa zakar as-salafu wa ridwanullahi alaihim magabata sun ambace sun ambace su yardan Allah ya tabbata gare su minha daga ciki annahu qiyamul qalbi bayna yadayya rabbi bil qulub wal dhul idan an ce khushu'i ana nufin qiyamul qalbi sayuwan zuciya bayna yadayya rabbi gaba ga ubangiji wannan mutum ya tsaya bil qudu'i ta hanyar kalkasar da kai wa dhulli da dai kalkasar da kai lokacin da mutum ya tsaya gaba ga ubangiji shi yana sallah lalle ya tabbatar da cewa shi bawa ne ubudiyya shi ta tabbata gaban Allah madaukakin sarki lokacin da kai kabbara kana sallah duk irin matsayin da kake da shi ka daina jin shi ka san a gaban wa kai shugaba ne a cikin mutane a'a har yanzu kana sallah gaban Allah kana ji cewa kai shugaba ne kai mai kuɗi ne har yanzu ji kake kai mai kuɗi ne kana sallah gaban Allah madaukin sa a'a mulki ne a hannunka a har yanzu ji kake kai mai mulki ne a'a wata kila malami ne idan ka gita kana da mutane masu abin a har yanzu ji kake kai malam wani gaban Allah madaukin sa a'a hakan ba zai yi ba dole a samu al-khudu wa zulm mutum ya risina ya kalkasar da kai ya rika jin shi ba kowa bane wa huwa intisarul qalb idan an ce al ana nufin karayar zuciya wa ihbatuhu da kalkasuwar shi wa tawabuhu lillah da dai kalkasar da kai wa dhullatuhu da dhulla duk da kusan kalimat ne mutaradikat wato lafazin su ya saba amma ma'anonin suna da kusa da juna kalmar ikba tawaru zul duk ya nufi inkisarul qalbi za ka fahimci mutum idan ya je a gaban wanda yake gaba da shi za ka fahimci akwai alamar risinawa tare da shi to ana son bawa ya kasance ga gaba ga ubangiji shi lokacin da yake sallah a matakin da zai cewa ya karya wasu kurul jawari amma makhalifiha sannan a samu nutsuwan gabbai a gaban mahalicinka wa kumudu niranin shahawa a samu gucewa ta wutar sha'awa wa isharaku nuri ta'azimi lillahi fil qalbi a samu haske na hasken girmamawa ga Allah a cikin zuciyar mutum wato kenan ana bukatar mutum ya zama a cikin hay'a ma'luma shi yasa duk abin da zai ja hankalin mutum hissan wa mana a cikin sallah ba a son shi zaka yi sallah wayar kana kunne ka kashe a'a idan ka sanya ta hazzas hazzasin zai ja hankalin wani vibration ɗaya kashe ta ta silent baki ɗaya idan akwai abin da zai ba hankali gaban ka kauda shi to da mun zancen kana sallah ka kama gefu kana wasa da shi wannan bai dace ba kana sallah kana danne yatsunka suna ƙara wannan bai dace ba a'a kana sallah ka kama abin gige ka haka kana ja wannan bai dace ba kana sallah kayi rukuyi ka kama safa kana ja kana dago ta wannan bai dace ba ana son a samu kamala cikakkiyar kamala Allah madaukakin sarki shi yasa Imam al-Hakimi Allah ya masa rahama yayi wata kasida shi wato ya sa mata suna abatul musalli abatul musalli wasa irin yanda masu sallah suke wani zaka samu ana sallah da gangan kawai sai kama kwankwalar hanci wani ana sallah a'a da gangan sai ka ga ya kama su sarkuki haka ba gaira ba da ni a dole dai mutum sai ya motsa shi ko abinda ake bukata ka same ka a cikin nutsuwa in ba ayyukan sallah ba karkar da wani abin hankalin ka wala khasahu ba'dhum wani sashe daga cikin malamai sun yi talhisin me ake nufi da al-khushu faqal yace huwa ma'anan yaltaimu min at-ta'zim lillah wal mahabba wal zul wal inkisar lahu idan an ci alkhushu ma'anan ma'ana ne da yalta'im yana dacewa min at-ta'zim lillah girmama Allah wal mahabba da son Allah wal zul kalkasar da kai ga Allah wal intisarila da kuma karayar zuciya ga Allah madaukakin sarki وقد ذكر الله الخشوع في أول ما ذكر من صفات عباده المؤمنين المصلين Allah madaukin sarki ya ambaci khushu'i fi awwal ma zakar farkon abin da ya ambata min sifati ibadihi almu'minin a cikin sifofin bayin shi mu'mine almusallin masu sallah fa qala ta'ala Allah ce kad aflaha almu'minun hakika mu'mine sun rabo to su waye mu'mina sai shi alladhina hum fi salatihim khashu'un su ne waɗanda akwai khushu'i a cikin sallar su wanda yake khushu'i da kaga tsayuwan shi to ka san tsayuwa shi da masallaci idan mutum ya yi rukuki to ka san rukuki ne masallaci ne in yi sujudi ka san sallaci wato shine a samu hay'a ma'luma kama sananniya wa wasafa ahlus salati bi qawli ya sifanta ma'abuta sallah da fadan shi cewa wa innaha lakabira illa al khashiyin al'amarin sallah nauyi yake da waya da girma sai dai ga masu tsoron Allah su wannan kam su da sallah sun zama abu daya shi yasa zaka samu wanda Allah ya musu muwafaka suke jin dadin sallah to ba su da abin da suke daidaikewa da shi kamar sallah a lokacin da wani ke kokarin dare ya fara tafiya goma zuwa sha ɗaya ya ji ya hau shimfiɗa ya kwanta ya kunna fanka a shi kokarin da yake yi ya ji kafa ta fara ɗaukewa shi kuma ya kulla gani tsakanin shi da ubangiji a yi ta yi ya abin da ya sauƙaƙa ya karanta alƙur'ani ya sallah har zuwa lokacin da asubahi za ta wani a lokacin da asubahi din ta yi barci ya fara nauyi shi kuma lokacin zai tashi ya kori baɗa shi baccin domin ya gana da Allah madaukakin sarki وقد فرط كثير من الناس وقد فرط كثير من المسلمين حقيقة ديوا daga cikin masallata sun yi sakaci fi hadha al-amr al-khatir sha'an a cikin wannan al'amarin wanda sha'anin shi hadari yake da akwai fatajidu al-mar'a yusalli za ka sami mutum yana sallah wa kalbuhu muta'alliqun bid duniya amma zuciyar shi ya rataye da duniya kawai tunani yake wa shu'uniha da sha'ani na duniya wa ahwaliha da kuma halayen duniya amma mutum gaban ubangiji yake sallah yake amma tunanin shi ya shiga duniya da'imut tafkir fi amriha fi salati za ka same shi mai dawwamamman tunani cikin al'amarin duniya amma a cikin sallar shi a cikin sallah zai iya tuno abinda a wajen sallah ba zai iya tunawa ba yahi muqalbuhu fi ardaiha zaka samu zuciyar shi yana dimuwa dimuwa fi ardaiha a sassan duniya yanzu nan tunani ya tafi da shi wuri kaza tunanin shi yare ya samu abu kaza zai samu abu kaza ya rasa abu kaza fa yahduru badanuhu wa lisanuhu za ka samu abin da yake sallar kawo gangan jikin shi ne da kuma harshe ne gangan jikin shi a tsaye harshen shi na karatu ko kuma abin da yake aikata a cikin sallah wa ya gibu kalbuhu wa fikiruhu amma zuciyar shi da tunanin shi tamsun fa anillah ba tare suke da Allah madaukakin sarki ba kaga tunani yayi nisa wa hada ma tanabba bihi as-sahabi al-jalil حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال wannan shine abin da sahabi madaukaki shine Huzaifa ibn al-Yaman wanda shine ma'abucin sirrin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya bada labarin shi haifu qali yayin da yace awwal ma tudidun min dinikum al-khushu' farkon abin da za ku fara rasawa a cikin addinin ku shine samun khushu'i a cikin sallah za ka samu ga sallar an yi ta amma da akwai sikirin da ake dora sallah don gane nauyinta to wani sai ka samu sallar tashi fanko rubba musallin la khaira fi so tari za ka samu mutum masallaci ne babu alheri tare da shi wa yushi an tadkhula al-masjid jama'atan fala tara fihim khashiya zai yi jama'a su shiga masallaci don yin sallah amma su yi su kare ba ka ganin wani mai kushuya sun sallah kowa zarafi ce ce yanzu hakan ba yana faruwa ba a taɓa gaya muku cewa wani sa'in da za ka shiga masallaci ka zauna ka sa'adu da kyau wancan ya shigo ya nafila wancan ya shigo ya nafila wallahi sai ka san akwai wanda in yi sallar ka san ba wurin malam ya koya ba saboda za a yi sallar mabambanta kai ko ka san ba zai yi a ce duk irin wannan sallolin haka manzo Allah ya koya wani kana kallon sallar kasan akwai son zuciya ce wannan shine abinda Huzaifa ibn al-Yaman yake faɗa cewa farkon abinda mutane za ku fara rasawa a cikin addinin ku shine khushu'i a cikin sallah so tari masallaci ne babu alheri tare da shi cikin gaggawa mutane za su shiga masallaci domin yin sallah amma fala tarafihim khashi'an ba ka ganin mai khushu'i a cikin sallah ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة منذ صلى الله عليه وآله وسلم يا بان لا بان أن المرأة لا يكتب له من صلاته إلا بالقدر الذي حضر فيه كلبه وفكره شيء متم لا يكتب له من صلاته باء ربو تامر كومين سلنش إلا بالقدر الذي حضر فيه كلبه وفكره سيقر غدن دا lokacin da ya sallar zuciyan shi na halarce tunanin shi na nan a lokacin da tunanin shi baki da ya san sallar yake amma idan tunaninka al'amarin duniya ya fi yawo to gwargwadon asara ka kenan wurin askin sallah fa an ammar bin yasir radiyallahu anhu qala an samu daga ammar ibn yasir Allah ya da shi da baban shi ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innal abda yusalli da bawa ya kai sallah bayan sari ya juya daga inda ya sallah wa ma kutiba lahu min salati illa ushurha ba abinda aka rubuta mar a cikin sallah illa ushurha sai dai bisa goma daya bisa goma inda maki ne ake badawa a kisan ya goma shine karshen maki da zai samu sai maki da kai ka san dai maki da cikin goma bai sa ka ai jarabawa yanzu aka yi jarabawa bisa da ci goma faduwa ce koci ne faduwa ce to wani zai yi sallar ya tashi ushuri za a rubuta masa au tus'uha ushur ɗaya cikin goma ko kuma a rubuta ma tus'i ɗaya cikin takwas au sumunuha ko sumuni au subuha ko subu'i hatta taha ila akhir adad hadda zuwa ƙarshen adadi to ina mutum zai samu wannan gibin ta hanyar sakaci da rashin kula da sallah فإقبال المسلم على الله بقلبه شرط مهم fuskantar mutum musulmi da zai yi zuwa ga Allah madaukakin sarki sharadi ne da ke da muhimmanci kwarai saboda akhbar anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar da labari yace ma min muslim babu wani mutum musulmi ya tawabba da zai yi alwala fa yuhsin alwudu'a ya kyautata alwalan shi thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn sannan ya tashi ya salla rak'a biyu muqbilan alayhi ma bi qalbihi wa wajhihi ya zama ya fuskanci Allah madaukakin sarki da zuciyar shi da fuskan shi illa wajabat lahu aljanna fa ce aljanna ta wajaba gare shi fa ce aljanna ta wajaba gare shi to yan wasu tare muka yi magana akan aljanna Allah ya faɗa cewa idan kai abu kaza aljanna ta wata gare ka manzo Allah ya faɗa idan kai abu kaza aljanna ta wata gare ka amma sai ka samu mutum na wahal da kanshi akan wani abin da bai ta kare kare a duniya ba abin da ba tabbatuwa zai yi ba karshen ta ma wani baya iyawa ga kuma aikin da idan mutum yayi aljanna zai samu ya san Allah bai saba da kawai amma saboda sakaci na dan adam ina ganin aljannar to Allahu ala wa kad yablughu ar-rajulu min al-kibari mablaghahu hakika mutum zai kai matukan girma wanda ta fuskan shekaru za a rika lissafa shi a wajen su cewa shi ma babba ne dattijo ne wa ma takmulu lahu salatun salla amma cikin sallolin da ya sallata babu wata sallah da zaka ce kamila ce ya ta shekara 80 a duniya shekara 90 lissa har yanzu bai yi sallah ba ba wata sallar da za ta zai yi ta ɗora sallan a mizani a ce sallar tashi wa zalik wannan kuna faruwa li annahu lam yuhaqqiq al-khushu' al-wajib fiha saboda har yanzu bai tabbatar da khushu'in da ya zama wajibi akan shi a cikin sallar ba wato sallar yadda dai kawai yake shi ko duk sallar da babu khushu'i Allah baya ansa wa fi zalika yaqulu Umar radiyallahu anhu saboda haka umar yake faɗa Allah ya da shi ce innar rajul ka sani mutum la tushibu aridahu fil islam kuma tun shi sukan yi furfura a cikin musulunci ka samu saji wannan shi ake shi arif yayi fari a cikin musulunci wa ma akmala Allahu lahu salata har yanzu Allah bai cika masa sallashi ba kila aka ce masu kai fa zalik to yaya hakan kuma kale ce la yutimmu khushu'aha wa la tawadu'aha wa la iqbaluhu ala Allah saboda har yanzu ga girma ya kama shi shekaru sun tafi da shi da nisa amma la yutimmu khushu'aha babu khushu'i a cikin sallar baya cikawa wa la tawadu'aha hakanan kalkasar da kai wa la iqbaluhu ala Allah fiha hakanan babu fuskantar Allah madaukin sarki a cikin sallar وقد يظن كثير من المسلمين da yawa daga cikin musulmi suna zaton annar rajula iza zahara fi wajhi alamatu sujud annahu min khashi idan alamun sujudi ta bayyana a fuskan mutum tunanin wasu za a lissafa shi a cikin masu tsoron Allah masu karkasar da ke wato irin alama da ke bayyana a nan goshin wasu goshin nan ya koke haka وقد يذكر بعضهم قوله تعالى wani daga cikinsu yakan faɗi faɗan Allah maɗaukacin sarki domin kafa dalili akan wannan fahimtar yace simahum fi wujuhihim min athar sujud alamomin su a fuskokin su shine alaman sujud wannan lokacin da Allah yake santa bayan shi mu'min simahum fi wujuhihim min athar sujud mustadillan ala dhalik yana mai kafa hujja da hakan وإليهم أصوب هذا الأثر yace to saboda wa'annan mutanen da ke da tunani irin wannan zan kawo wannan athar alladhi rawahu ibn abi hatim wanda ibn abi hatim ya rawaice shi fi tafsirihi a tafsirin shi an mansur an mujahid ibn jabr wa huwa min a'immati tabi'in yana daga cikin shugabannin tabi'ai mimman talaqaw at-tafsir an ibn abbas radiyallahu anhuma yana da cikin waɗanda suka koyi ilimin tafsiri a wurin abdullahi dan abbas allah ya da shi da baban shi ba da an fara hadi aya as-sadiqa bayan ya karanta waccan ayar da ambaton ta ya gabata wato sima bun fi wujuhihim min athar sujud qala mujahid mujahid yace athar sujud huwa al-khushu athar sujud alamun sujudi huwa al-khushu shine tsoron allah qala mansur sai mansur ya ce alaisa huwa al-atharul ladhi fil wajh aba shine alaman da ke fuska ba inda kake yin sujudi nuna alama fa qala mujahid mujahid ya ce rubbama kana hadha al-athar so tarika ya samu wannan alama ta goshi baina ainai man huwa aqsa qalban min fir'aun a tsakanin idanun mutumin da zuciyan shi ya fi zuciyar fir'aun da ke kashewa وأنه ليكون بين عينيه مثل رب مثل ركبة العنز za ka samu wani anan ɗin shi kamar kofatan akuya haka wurin ya yi baki ko da farin mutum ne sai ka samu nan ya daɗe haka har ya yi kauki ya ce wani ai ba shi ne alama wani za ka samu goshin nashi ya koke amma zuciya yi can kuma a ƙeƙashe take ta bushe ko kuma kamar sha Allah al'amarin kamar yadda Allah ya ce ومن هذا المنطلق daga wannan matakin kanat alhajatu ila nashr kitab alhafiz ibn rajab alhambali sai ya zama ashe akwai bukata kwarai wajen ya littafin alhafiz ibn rajab alhambali littafin shi na alkhushu fi salat li tadhkir almuslimin almusallin bi ahadiyati hadha al-amr saboda tunatar da musulmi masu sallah mahimmancin wannan al'amarin shi ne sallah mutum musulmi na da bukata masa kwarai a tunatar da shi al'amarin sallah saboda sallah wata ibada ce wadda ke da daɗi amma ba wanda ya san daɗin sallah sai wanda Allah ya arzuta shi da kushuyar sun sallah ɗaya mabahis muhimma za mu tattauna akan mabahis idan ya ce mabahis jam'i ne na mabahas wato gabar magana da zai tattauna a kanta mai mahimmanci ta ta'allaku da kushuri salat wacce take tana da alaka da tsoron Allah a cikin sallah hukmu da kushuri salat hukuncin khushu'i a cikin sallah zahaba jam'un min a'immatil muslimin jama'a ko taro daga cikin shugabannin musulmi sun tafi ila anna khushu'al mar'i fi salatihi wajib wato khushu'i na mutum a cikin sallar shi wajibi ne la tasihhu salatu illa bihi sallah ba ta inganta sai da khushu'i fa alal mar ya zama wajibi ga mutum an yajma himmatahu wa aqlahu wa qalbahu fi salat hasba istita'ati wajibi ne ga mutum ya tattara himmar shi hankalin shi tunanin zuciyar shi fi salati a cikin sallah hasaba istita'ati gurgudan yin shi ma'ana kada ka bari shi dan yi ma wasa kai kokarin ba sallar ka kariya gurgudan yin wa an yuhaqqiqa as-sakina wa at-tumanina fi af'aliha mutum ya zama ya tabbatar da as-sakina nutsuwa wa tumanina da nutsuwa fi afhali a cikin ayyukan sallah kada mutum ya garaji idan mutum yayi kabbaran harama lokacin da zai biyo da ayyukan sallah ya tabbatar da kowanne yayi shi a mizani na shari'a wa qad ikhtara zalika al-imam al-ghazali imam al-ghazali ya zabi wannan wal qadi husayn da al-qadi husayn وأبو زيد المروزي ده أبو زيد المروزي من أئمة الشافعية يا رجل من يمن يما لما مذهب الشافعية كما حكاه عنه المحب الطبري كما يند محب الطبري حكيه ورجحه الإمام القرطبي حكنا الإمام القرطبي من أئمة المالكية دقتين شو أقوان المالكية في تفسيره أتفسيره ومن الحنابلة a cikin mazhabin hanabila ko al-imam ibn jawzi wa abdullah ibn hamid wa abul ma'ali min a'immat al-hanabila wanda su shugabanni ne a mazhabin hanabila min ashab al-imam ahmad daga cikin sahabbai na imam ahmad wa rajjahu al-imam taymiya kuma wannan shine abin da imam ibn taymiya ya rinjaye abinda waɗannan malaman su magana akan shine wancan gabar magana idan mutum ya zo zai yi sallah duk wani himma da yunkuri da tunani da hangen nesa nashi ya tattaro ya zuba su a cikin sallah saboda sallah babbar kafa ce wadda shedan ke wasa da ita domin ya bata ayyukan bawa idan ba kuma ta bana taba gaya mun cewa wani mutum ya aje dukiyan shi ya rasa inda ya aje dukiyan shi sai yake tambayar mutane cewa ya aje dukiyar shi amma ya rasa ina ya aje ta sai wani ya ba shi shawara cewa je tambayi Abu Hanifa yace to mutumin da ban bashi ajiya ba ya za in je tambaye shi yace kuma ya tabbata bai ba wani ajiya ba shi dai shi ya ajiye kudin shi da kanshi amma ya manta inda ya aje aka ce mar je ka tambayi Abu Hanifa zai ba ka shawara to bai kita mutane ba sai je samu Abu Hanifa tambaye shi kaji kaji kaji sai sai mar je kai sallah raka'a kaza amma a sallar da za ka yi ka yi ƙoƙari matuƙa gaya ka tsare kada shi ɗan yi ma wasu wasi a cikin sai ta shi kenan lokacin da ya je fara sallar sallar ya tattaro kushu'i ya tattaro nutsuwa ya tattaro hankalin shi da komai ya fara sallar sallar mai kyau sai shi ɗan ya fara kawo masa yana ƙoƙarin ya ɓata masa sallar shi shi kuma yana ƙoƙarin ya mai da hankalin shi da tunanin shi a cikin sallar don ya ce mar idan ka yi ka kare ka yi ta wasu da abin da ka sallata sai Allah bayyana ma dukin to aka dai raka'a biyu aka sake wasu raka'a biyu shedan na jaya gadda aka sake wasu raka'a biyu shedan na kawo hali to da shedan ya fahimci wannan mutumin sallar hayyin ta zai kuma lada Allah zai baki sai ya tuna mar inda kudin su shi ko fajar mutum sai ya katse sallar sai ta gurin kudin sai je duwa sai samu kudi to da ya dawo ce ga abu hanifa ga abin da ya faru sai sai mutu kuma adadin sallar ta iya sai sai ga ida ba sai ce to bakin ciki irin da shekan yana ba da kai sallar ka samu ladan sallar gare tana ma kudin ka samu kudin kai asarar ladan sallar to har kullum shedan yakan duba alƙawalin ka kai bawa tsakanin kai da ubangiji ya san karshe in ka tafi a wannan hanya aljanna za ka to shi yasa shi kuma sai rantsuwa da Allah sha wallahi duk yanda zai kai gwamro ya kai mai sai ya shiga tsakanin bawa da rahamar ubangiji ya rantsuwa la aka udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin da rantsuwa shi da komai ya lantsi da Allah cewa dan adam bai kai labari duk inda zai shiga ya fita ya kai ya kawo sai yayi abin da zai bata dan adam ibada to wa'annan malaman da ambaton su ya gabata irin su al-Qadi Husayn irin su Imam al-Ghazali da Abu Zaid al-Marwazi da sauran malaman da maganganun da Ibn Taymiyyah rinjayar da su sun tafi akan waccan takala na cewa masallaci ya tattala tunanin shi da zuciyar shi baki da cikin sallah wa ibn al-Qayyim fi bahsihi mutawwal fi bahsi mutawwal haka nan Ibn Qayyim a cikin bahasin shi wanda yake mai tsawo to anan wurin mu fahimci wani abu idan ba manta ba a farkon littafin mun yi takaitacciyar tarjama na mawallafin wanda babu ko shaka ga duk ɗalibin da ya saba jin sunayen malamai a kunnen shi kawai faja'an sai wani ya zo ce maka ibn rajab al-maliki ya ce kaza yayi yi ba amma ana ce maka ibn rajab kawai alhambali zai ce maka har ma wani sa'in an baton shi kai shudu kawai ibn rajab sai ka ji ba daɗi sai ka ce alhambali ashe danganto shi zuwa ga hanabila ba kuskure ba to yanzu ga wasu malamai wanda ambaton su ya gabata misali irin su Imam al-Marwazi dama ana cewa al-Marwazi a shafi za a ci mun fahimta ko kuma misali da gaskin abin nan Imam al-Qurtubi kowa riga sa al-Maliki to abin da nake so a nan wurin yau an waye gari matasa suna kalubalantar mazali har ma wasu na hangen mazahir kamar ba su ba da gudunmawa a addinance ba a abal sun taimaka wajen raba kawo da musulmi wallahi tallahi ba gaskiya ba illa iyaka an samu muna koyarwa daga malamai amma wayancan ayyimma misali yanzu ka ce mun ba ruwana da malikiya ba ruwana da hanbaliya ba ruwa da shafiya kowace to ga yamin ina zan kama ni dai ban yi karfin ilimin da zan kalli ayan alqur'ani da hadisin manzo Allah ya istinbazi ba sai ka ce in tattara su in aji in tsaya da kafafuna ban na iya tsayawa da zan dogara watakila wani wanda muke zamani tsakanin ni da shi yanzu yana rayu wancan malamin sama da shekara ɗari kaza duniya ta shaidi cewa malamin sunna ne ta shaidi cewa salafiyun ne amma an baton shi da a ce masa almali ko alhambali ko ashafi'i da ya rage shi ibn taymiya ba alhambali bane amma wani sa'in yakan saba wa hanabila a wata qadiyan me ya cutar da shi ba abin da ya cutar da shi to sai a waye gari ka ji matashi ya daga baki ya kalubalanci wanda ya rubuta tafin qadiya ko tafin risala wai ya ga cewa ba su komai ba alhali su suka yi aikin da ya kamata su Allah sauke mana bayyana وقد انتصر الغزالي بهذا الرأي daga cikin wanda ya taimakawa Imam Al-Ghazali a wannan fahimtar fi ihya'ihi a littafin shi na ihya'i ulumuddin wa tajjadahu bi iddati adilla kuma ya kafa hujja da dalilai masu yawa wa athar da asar an sahaba wa tabi'in daga sahabbai da tabi'ai na zukuru minha za mu ambaci wani sashi daga cikin su da gaske akwai ma warda an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu abin da yazo daga mu'az ibn jabal Allah ya dade shi wa ali ibn abbas radiyallahu anhu ma da kuma abdullah ibn abbas Allah ya dade shi da baban shi kala suka ce man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi salati fala salata la babbar magana man arafa man ala yaminihi wanda ya san wane ne a daman shi wa shimalihi wane ne a hagun din shi muta'ammidan da gangan yi kokarin gano waye wannan waye wannan wa ko fi salat yana cikin sallah fala salata la ba sallah da shi wato ko ba ko ne ka sa akwai karancin usuli wanda idan kun shiga masallaci tsakanin kai da mutum dama kafin a fara sallar ka san wannan wani da wannan wani ne to kaga wannan baka da shi amma wata kila ka zo ka tsaya a cikin sabo daga baya wannan yazo daman ka wannan yazo hagun ka a cikin sallar haka gane cewa wannan wani ne wannan wani ne to tunanin ka ya tafi da nisa to anan da malam ya ce la salata la wato ba mu san ingancin sallar ya kore ko kuma kamala domin akan kore abubuwa guda uku akan kore samuwar abu a kore inganci ko kuma kamala wato kore samuwar ta anan kaga ba zai batun da an yi sallar wato fala salata la ba da sallah amma yanzu ba ya yi ta to anan sai mu ga shin kore ingancin ta ne san ba ta yi ba ko ku an kore kamala wato sallar ta yi amma da gi kamar da manzo Allah yake cewa la imani liman la haya ala babu imani kamil cikakken imani ga wanda baya da kunya wato nan an kore kamala ta imani ga wanda baya da kunya mun fahimta to nan ma idan ma ka dauke shi akan cewa wanda ya salla a wannan halin fala salata la babu kamala ta salla in ma ka dauka cewa sallan ta yi ba kamila ba ce to wanda ya hakan bisa ganganci ribar me yasa ba wa an al-hasan al-basri qala al-hasan al-basri yace kullu salatin la yahduruha fihi al-qalb fa hiya ila al-uqubati asra kullu salat dukkan sallar da la ya haɗu fi halkalbu zuciya baya halatta sallar fahiyya ila al-uqubati asra to wannan sallar ta fi gaggawa a yi mata uquba saboda sakamako ma'ana wanda zai yi sallar in yi sallah irin wannan babu ji a jika cewa sallah yake to a yi mar uquba ya fi zama ahsan sama da bashi da wa an abdurrahman wa an abdul wahid ibn zaid min a'immatit tabi'ina yana daga cikin shugabannin tabi'ai kala yace ajma'atul ulama malamai sun yi ijma'i ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha bawa baya da wani rabo a cikin sallar shi face abin da ya hankalta a cikin sallar shi wato gurgudan nutsuwa gurgudan tattaro hankalinka tunaninka ka san sallah kake gurgudan abin da za ka samu kenan nan abin da ke ba da shawara yan uwa da Allah wanda shaidan ya rinjaye shi a cikin yake sallah sallan wasa yi kokarin mai da sada ta gaske mutum ya kokarin tsarewa daga lokacin da ya kabbara Allahu akbar ya karkabe dukkan tunanin duniya ya tabbata a cikin sallah yake yi kokarin tsare hakan har zuwa sallama mutum ya tsare wannan sati guda ya ci wani irin canji zai samu daga shi da ubangiji wallahi na rufe ku da Allah wanda yake hannun shi mutum ya kan yi rashin lafiya a yi muwafaka akan a dora shi a kan magani a daidai ya rika jin sauki a jikin shi shi da bai lafiyar yana jin sauki ku da kuke kallon shi kuna jin wane yana jin sauki saboda abin da da baya iya yi yanzu yana iya yi abin da baya iya ci da yanzu yana iya ci a ce sauki ya samu to na rantsi da Allah mutum yana jin lazza a cikin sallah sama da yadda marar lafiya in ya yi muwafaka da magani na rantsi ka da Allah mutum zai rika jin shugur da wani al'amari na duniya ban ma abin da ke damu har za ka kai lokacin da ka fi son sallah ta zo cikin ayyukanka sama da kowane abu za ka kai matsayin da ba wai kai tunanin ka wane zarge ka ba a kai abin da Allah ba zai yarda kai ubangiji da ta dauka ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadan shi wanda ba kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya karkasa da kafin shi da kakare abin da ba za mu iya ba Allah ba mu dadan shi iyaye mu da kakannin mu da malama ko suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu shi da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma an ba musu lafiya na roƙon ka Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya na roƙon ka Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu kulle shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu kan kauce ba na roƙon ka Allah ka ba mu kulle ba ta ka sa mu kulle shi da adadin ya zo Allah ka ba mu tsawa da imani